الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إلى المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna yin talata ashirin da uku kenan ga watan rabi'u sallam sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu a watan turawa muna takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin Allah ya kaddara mana zama cikin wannan masallaci na kofar arewa don ci gaba da karanta littafin an adabul mufrad na Imam Bukhari yau za mu tashi akan faɗin limamin littafin babu du'a'ur rajuli ala man zalama babu addu'ar mutum akan ko ga wanda ya zalunce shi in ka zalunce mutum ya daga hannu da ma addu'a yana da damar haka ko babu dama ya halatta ko bai halarta ba shine abin da zamu ji a cikin babi zamu tashi akan lambar hadisi na ɗari shida da arba'in da tara darasi na ɗari cicci kenan ko eh inda mutum ɗaya da bai musu ko darasi ɗaya bayan an ƙare karatun sai daga hannun guga darasi na ɗari cicci insha Allah ta'ala lambar babi ɗari biyu da nawa kenan lambar babi 282 بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس الليث أبو حارث بن دثار عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa a cikin addu'o'in shi Allahumma aslih li sam'i wa basari wa ja'alhuma alwarithayn minni wa sunni ala man zalamani wa alini minhu sa'ali Jabir yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗin wani a addu'a shi Allahumma aslih li sam'i Allah ka kyautata ko ka gyara jina ji da kunne ke ji to Allah ka kyautata jina ka gyara shi ya zama to duk abin da ka ji to shi ake so ka ji din shi ka ji yana wannan addu'a da akwai da kullun suke zagin su in ya zo wucewa ya kasa kunne da ce ya ji kamar an yi ne ka ga da kullun sai ya zage shi ko ka ga mai fari ya ci gaba da aiwatar da baki sai ya yi sai aka yi ta ayyuka ni baki ya zaka da kuma bari ta ci to yana addu'a Allahumma aslih li sam'i Allah ka kyautata jina wa basari da ganina wa ja'alhu ma alwarithayn minni ka sanya ji da gani su zamanto magadana ma'ana da jina da ganina Allah ka sanya su zamanto magadana guda biyu ma'ana abin da yake nufi shine har ya kai ƙarshen rayuwarsa jinsa bai taɓu ba har ya kai ƙarshen rayuwarsa ganinsa bai taɓu ba ba abin da zai taɓa jinsa da ganinsa har sai idan mutuwa ta zo masa ita ce addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke wa sunni ala man zalamani yana cewa ubangiji Allah ta taimake ni akan wanda ya zalunce in dai an yi zalunci to ga addu'a daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sunni ala man zalamani Allah ka taimake ni akan wanda ya zalunce ni wa arini minhu sa'ari Allah ka nuna mun fansa ta a kan shi in ya zalunce ni ya wulakanta ni ya danna haƙƙina Allah ka nuna min yadda za ka kwata haƙƙin a gaban ido na in gani ba yana mutu ba ce ah wani da haunin wani ya mutu a tun ina duniya in gani in ya so in zai ji daɗi ya ji daɗi in zai huce ya huce in zai yafe a daidai kuma ba ya yabo eh haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma hadisin ya inganta to kaga kenan Imam al-Bukhari da ya kulla babun du'a'ur rajuli ala man zalamahu addu'ar mutum akan wanda ya zalunce shi in an zalunce ka babu laifi ka daga hannu kai addu'a in kai addu'a da wannan lafazin ko ba da wannan lafazin ba Allah yana ji zai gyara shi yasa duk wanda yake da damar zalunci karye an ba wanda ya zalunce shi dama ya yi kuka ya yi korafi kuma an ba shi dama ya yi addu'a za a amsa mishi la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya san a mai a bayyana mummunan lafazi a fito da shi fili sai wanda aka zalunce shi wanda aka danne masa haƙi aka zalunce shi in yana surutu yana bayanin haƙoƙinsa wani lokacin za ka ji har da abin da bai dace ba a ciki to irin waɗannan wani lokacin Allah ya ɗaga ruwa ya kauda musu kai saboda zalunta su aka yi su yi kuka su yi ɓatanci a kan wanda ya zalunce su Allah wani lokacin yana kauda musu kai sai dai su masu su wuce gona da iri sannan idan sun yi addu'ar sun ɗaga hannu shi kuma Allah ya maza ayyuma za'a sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a mata hijabi sai ta je har ga al'arshin Allah madaukakin sarki in ta kai kuma sai Allah ya ce wallahi la ansurannaka walau ba'da hin na rantse da girma na da buwaya ta zan dama maka zan dauki fansa zan taimake ka ko da bayan lokaci da ka sai kai zalincin talaka su yi ta addu'a ya hau beni yana kallo yana juya kafa yana gaggafa shi ajiri suke Allah bai yi su saboda suna da malamai a Nijar suna daidai lokacin da Allah yake jiran su ne na ausuran na kawala wa adabi zan rama ko da bayan lokaci ne sai a ara maka dama a hada cewa ta farko ta biyu a gama kafa hannun jari kasuwa ta yi karfi sai an komai da Allah kuma ya tashi karɓar abin da yake so na zalincin sannu a hankali kana ji kana ganin duk inda dubara ka take sai ta kare to shi yasa wani mawaki ke tsala tawliman idza ma kunta muqtasira fa dhulmu yarji'u uqbahu ila an-nadal ko yana cewa in ka tashi kar ka yi zalunci ko da kana da dama shi duk inda zalunci yake karshen sa akwai nadama za ka yi zalunci tanamu ainaika wal mazlumu muntabibu yad'u alayka wa ainihin ma'ilar tanin kai in kai zalincin koma gida za ka yi da yi bacci yadda shi ko wanda aka zalinta ba zai iya baccin ba wata iya abin da ya mallaka ne a wannan ranar kwakwa ce ka karya kuma ka ce mutum wanda ya tsaya ma ba zai iya bacci ba da haka in yi juya ya juya ya yi kwafa Allah ya in ya juya ya juya ya juya sai Allah yana biyu in ya juya ya juya sai Allah bai rama ba to duka waɗannan makalmomin da kake kallo ba inda suke burki sun sun je da al'arshi idan aka je Allah zai ce mata koma da an tsoron da wala ba da ɗaya ko da bayan lokaci zan karɓa zan yi aiki da shi to kaga kai barci kake kana mun shari ni kuma san yana ta jefa misali ko mai misali din baya barci yana karɓa to kaga zalunci bai da daɗi to shi yasa to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa surni ala man zalama ka taimake ni a kan wanda ya zalunce ni wa arimi min husa'ari Allah ka nuna mu falsafa a kan shi daga duk wanda suka zalunce mu in ba su gyara ba muna neman Allah ya ɗauka mana fansar mu a kan su idan suna da kyakkyawar zuciya da gyara suka gyara Allah mu da suka yafe mana حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا الله صلى الله عليه وسلم بنا سوى اللهم متعني بسمعي وبصري Allah ka ziyar da ni daɗi ta hanyar jina da gani duk abin da zai ɗaga hankali ya fata mai rai ya turkuza tunani na Allah karka ziyar da ni abin da zai daɗaɗa zuciya ta in ji daɗi in gani raina ya yi sanyi da shi Allah ka ziyar da ni daɗi da wannan abin wasu malaman suka ce a zaɓi wannan kamar ya fi waccan Allahumma afil Allah ka gyara a Allah ka ziyar da ni daɗi ta kunne na da gani na amma ko ne in ka taba kin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa zaka ji addu'a imma da Allahumma asma'ina bi asma'ina wa absarina ko wa quwwatina Allah ka ziyar da mu daɗi ta hanyar kunnuwanmu da ganinmu ƙarfin da ka bamu Allah ta ziyar da mu daɗi da wannan ƙarfin ya zama to duk abin da zamu yi da ƙarfin mu mai amfani ne akwai da ƙarfin sa baya amfana in duka ko ƙarfin ka wahala ne wani lokacin in kana kallon Facebook ko kana kallon YouTube idan ana gasar world strongest man sai da akwai abin sosai mutum ba ba ba ba jaki ba a daure masa tsantsa da bel a sa dikir yake janta eh mutane suna gefa ana mai tafi ta wannan karfin nasa da abin da ji daɗi da karfin sa mutum ya ɗaga karfe yana lini 110 laba in ya ajiye 120 in ya ajiye 140 in ya ajiye 150 haka wannan karfin akwai azaba a cikin shi a ajiye ma jiran raka ka ke ɗaukan dalma kana gudu kana ɗorawa kana gudu kana ɗorawa kawai kare a mata ɗi a taimaka ci daloli wannan karfin akwai wahalarwa akwai wahala su hata karfin da kare da addu'a Allah ya amfane ka da karfin ka wani sai ga in yana da karfin ba an amfani da shi da karfin ba zai kare karfin sa lokacin koroje shi sai Allah bai tattala masa yadda zai yi amfani da karfin ba a lokacin tsofai shi wani kuma sai Allah ya tattala masa karfin za a ke daukar sa ne daidai gwargwado yadda ya dace ana kakura ana kakura har a kai karshen rayuwa wani kuma sai ga an yi karfin an zuba karfin da karfe ne jinugu ko ciwon aikin wahala sai ya danne kai saka komai shi ma wannan an masa jarrabawa a cikin ƙarfinsa kyan ƙarfi da kunne da lafiya da hudu da tsura baka da matsala Allah kai mana wannan baiwa ta eh akwai da ko mutane Allah yana musu baiwa ce gaskiya to in ka dace da addu'a ko ba a rubuta da kai sai Allah ya sako da kai a cikin sa eh ka dace da addu'a Allah ya ce me sai ka kunne da ido ku gama lafiya kada akwai da ka mutu kana gari akwai daɗi ka mutu kana ji in ba ka gani akwai matsala duk kudin da kashe shekaru kana tara shi ko kinka za su mawar inda gargamu wannan ya sai ka ta wannan naira biyar ki kana zana ba ma kyautar naira dubu sai a waga ne an kawo maka naira ɗari biyar ce ko kaka naira ɗari biyar ce suna mawa san kaka da wane ne da zika suna maka yan dabaru to amma inda idan ka ba abin da za kana ji kana ji in me aka faɗa kana ji so akwai daɗi a cikin rayuwa ƙarfin ka amfani da kai rayuwa da ƙarfi ka kare yana da shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam na addu'a Allahumma maki'ni bi sam'i wa basari wa ja'alhuma alwarisa minni ka sanya su ne magadana ma'ana har in mutu da zama to suna da gado a ciki wasu malaman sun ce ƙarshen abin da ke fita a jikin ɗan adam shi ne jinsa duk wanda ya mutu abu na ƙarshe da yake mutuwa a jikinsa kullum yake kowace gaba ne ta daina aiki ban da kullum hannu ya daina motsi kaza ya daina kaza amma kullum ya kya yana ji wani lokacin tattauna da ake ya mutu ko bai mutu ba yana ci damar magana ce babu wani lokacin za a ga mutum ya gama fadin kwanin bakwai rai da kamar kirjinsa motsi yake ma'ana zuciyar ba ta gama aiki ba amma lamfahin ya kare to za ka kowanne akwai lokacin da ake zane shi da da yana ji wani malami ya ce in ka ga mutum ya mutu kirjin yana motsi to ba ta sada wai ya mutu da haushi ne yana da abin da yake so ya faɗa amma babu eh ya kamata dai ake eh na ga wannan satin kuma abin da aka yi ta yayin yaɗawa shi ne wata yarinya ta yi magana duk masu shekaru biyar da ƙari yan ba su yake nan suka aura ko to su yi ƙoƙari ba ci fa suna nan suna jira in dai ka shekara biyar da ɗori to ba su bi suna nan suna jiran da kasan wai tana so da shi eh wani sai ya bata ansa yake cewa ai yan ba su ke ɗin ne sun yi foundation da ya ga mai kwari eh kusan da is zero possibility na mata ta biyu da shigo sai da tare da masa ansa ta ce wannan da alama mijin tarbiya ne eh to alhir dai muna magana akan abin da yake mutuwa ƙarya a jikin mutum za a iya zare rai wasu gaban su daina aiki wasu gaban ba su daina aiki abinda malamai suka ce shi ne gaba ta ƙarshe da take mutuwa a jikin ɗan adam shi ne jinsa shi ne abu na ƙarshe kuma za a ga kubanci ka sahi tafiya abinda yake daina aiki na ƙarshe a jikin ka ji kuma shi yake fara dawowa za a ga in kana zaune idan ka zai mutu kuma zai mutu gaban ka su daina motsi amma idan ana dan zance kunnen ka yana dan sato kaɗan kana jin har yanzu bai gama mutuwa ba to idan za ka farka daga bato lokacin kuma ji za ka yi kamar ana zance ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa to ya fara falkawa kenan ne zai fara zuko maka wannan abin da ake yi shi yasa wata kin hikimar alkiyama Allah madaukakin sarki yasa ta hanyar busa za a yi dan jin kowa ya sai mishi wallahu ta'ala ala to in kai addu'a Allah yasa za ka mutu da jin ta ma'ana har a zare ranka kana kwance jin ta ba zai daina aiki ba Allah ka sa mu gama da su lafiya ka rabu Allah kuma ka sa jin da dan da zamu yi masu amfani da wanda kai da su اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني wasunni ala aduwi Allah ka ce mace ni akan maki abokin gabata akwai mutanen da biyar da kai makiyan kai waɗansu cikin ɗan uwanka musulmi waɗansu ba cikin uwanka musulmi ba to wanda ya yi zalunce ka yama ta'addanci yama abin da bai dace kuma duk yadda za ka mai nasiha da lalama da gyara ba zai karɓa ba ka iya kuka wajen ubangiji wasunni ala aduwi Allah ka ce mace ni akan makiyana wa arimi min husa'ari Allah ka nuna mun fansa ta a kai shi in ya zalunce ya ta nemi haƙi Allah ka nuna mun fansa ta dan adam yana da wani abu gaskiya in ka zalunci mutum ko da zai ci zai yafe maka amma kai mana gadar da ka sha wahala sai ya ji zuciya ka to hike nan ba ko ai yi da yadda kai ma da nan ta ci kenan in ka samu dan karamin ma'aikaci ka kore shi daga aiki kai ma wahai gari ya aka ana mutum an kore ka za ka da shi ke an yi wani ko ya kore ni an kore shi ke sai ta tambas zafi tare da cewa kuma kullum da shi za su san kore shi to dan adam idan aka zalunce shi yana da damar ya nemi addu'a a wajen ubangiji a rama masa in yayi bai da shi ba wala in sabartum lahu khairul lisabi amma tare da da za a yi hakuri a yafi yafi amma kuma yin ya halatta shi ya sa manzon Allah da kansa yayi dan ya karantar da wani shi ma yana da damar yi wallahu ta'ala حدثنا عدي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سعد بن طارق ابن أشيم الأشجعي قال حدثني أبي قال كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم شي وانا صحابي ابن طارق ابن طارق ابن أشيم الأشجعي في أشيم الأشجعي wasu malaman suna shakkun sahabi ne ko ba sahabi ba ne ba dalilin da ya sa suke shakku ne duk cikin tabi'ai babu wanda yake ruwaya a gurin sa sai wannan dan nasa sa'ad ibn Mali shi kadai da yake ruwaya a gurin shi to amma malamai suka ce wannan hadisi shine fasil wajen tabbatuwar sa sahabi ne na maje da malamai suke bi tabbatar da wani sahabi ne shine a ce an je yaƙi kaza da shi ko an yi kaza da shi ko an yi aike kaza da shi ko sai wata ran an yi kaza da shi ko kamar hadisin irin kuma dan kasa bi kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wa sallama in tala alaina rajul kaga wannan tabbaci ne ko manzo Allah dora ka akan abun hawa kamar da dora Allah dan Abbas ko kita ya gura bi wa anni muka kalimati ihfazillah ya hafaka sai ya aba numayl ya mai aba umayl ma da fa'ala nurayl wannan magana ce kai tsaye da manzo Allah da su to irin waɗannan hanyoyin malamai suka bi suka tantance wani sahabi ne wanda ba sahabi ba ne ba to shi al'ashiyar al'ashjari ba wanda yake ruwaya a gudunsa sai ɗan shi kuma wannan baiwa ce na ta faɗa ko akwai wanda yana da tarin karatun amma ya zauna ya karantar ba zai iya ba wani ko bai da karatun amma Allah ya hore masa zalaka da sanya karanta kuma yana karantar ana fahimtar shi wani kuma sai ya daga tarin ilimin ga sanya kuma Allah ya ɗauke masa dabarar wani kuma sai ga ɗan kaɗan ne sai Allah ya hore mashi to ya danganta da abin da Allah ya hore maka shi ne za a san ka a ji kayi suna da shi gwargwadon da Allah ya so kuma sunan ka zai shi a cikin manya-manyan malamai akwai tsewa amma wanda duniya take jin sunan su har yanzu manya guda hudu ne ko Malik Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbal da Imam Shafi'i ko wannan su ne ake jin sunan su amma akwai manya-manyan sahabbai sa'araye malamai daidai ya su ko sama da wasu a cikinsu kuma suna da almajiran amma Allah bai rubuta musu shuhura da yaɗuwa a duniya ba kamar waɗannan misali in ka ɗauke ta wasu fiyano sauri sai imam al-auza'i ya za ka yi da su ne manya-manyan malamai ne da duniya ta san su kuma inda suke kasashen su duk su suka rike kadai ba wani malami ba wata magana da ake ji sai ta su amma a kwana tashi a kwana tashi Allah ya ɗauka wa ilimin su iyakar inda za a ke jin su sauran sai a cikin littattafai to ya danganta da abin da Allah madaukakin sarki ya hore maka to shi ma sai ya zama to wanda suke riwayar hadisin shi kawai dan shi ne kada yake riwaya a gure shi sai yake cewa baban nasa ya bashi labari yace kunna naqudu ila nabi sallallahu alaihi wasallam muna sammako mu je wajen manzon Allah mu sauna fa yaji'u ar-rajulu wa tajibu al-mar'a wani lokacin namiji ya so wani lokacin mace ce za ta zo in ta zo ni ta miƙa buƙatar ta ce ya rasulullah kaifa aqulu ila sallaitu ya zan ce idan nayi sallah fa yaqulu sai ce ku ce allahumma zikirli warhamni wahdini warzuqni kace Allah madaukakin sarki ka gafarta ni Allah kai mun rahama ka tausaya mun ka jikina Allah ka tausaya mana ka jikanmu wahdini Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici warzuqni Allah madaukakin sarki ka azurta ni sai sai in ka faɗi wannan kalmomin guda hudu faqad jama'at laka dunyaka wa akhirata in ka faɗe su sun haɗo maka alkhairin duniya da lalata a duniya shiriya ce da arziki ba na ji za ka samu sama da wannan ko Allah ya ɗora ka akan tafarki madaidaici da yin aikin da Allah ya yi su akwai wannan Allah ya azurta ka kana da rubun asiri babu inda za ka je a cira me kake da bukata ita to in gaba da ta hada alkhairin duniya ka gama ka koma lahira Allah ya ce na gafarta na ji danka shiga aljanna Allah ka sa mana cikin wanda za mu samu sai sai fa kad jama'a laka dunyaka wa akhirata sun hada maka alkhairin duniya da na lafiya shi wannan hadisin menene dangantakarsa da babi akan cewa ka yi addu'a idan an zalunce ka ina addu'a zalunci a Allahumma zafirli warhamni wahdini warzuqni ina abin da yake nuni da cewa an yi addu'a idan an zalunce ka menene dangantakar da babi ɗaya daga cikin masu da na karanta ya ce babu dangantaka na Eto, amma ce dai abin da ake shi ne addu'a aka ce ala mummunar addu'a ce. Ita kuma da mummunar da alkhairi tana zuwa da li, da alahu ya masa kyakkyawar addu'a da a'alan ya masa mummuna yanzu muna magana ne akan mummunar addu'a akwai abin da yake nuna mummunar addu'a a nan gurin ɗaya daga cikin mashabi ya ce shi bai ga dangantaka ba tsakanin hadisin da tarjamar imam al-bukhari a ƙarƙashin babi inda wanda ya gano taimaka mana na na na إذا دعا على نفسه نعم أي كما من تبع أمنا وإنما محل الشاهد لنا دعاء الرجل على من ظلمه أكا من دي ذلك إن كان الدعاء تعالى سيدا نتابع كنا لمن ظلمه كم مكمنا نيمان ممونا الدعاء بعد كوا الدعاء نعم kamar babu dangantaka ko to me hikimar da ya sa mu bukari kawai aka da wani mutum ya ce sai bai ga dangantaka ta zahiri ba wadda ta sa imamul bukari ya kawo wata gilma su bincike su kuma an sun mutu ko an san wannan da kaka bala kamin ko ka samu na na eh duk da kada wata zuwa da sani kenan malamin to sai mana ka ko internet ko na na na na ya kai falsafa ciki na na na kawo dai wasu abubuwa da kuma ke iya kawo su kan wani da ya kai kawo ka ga abin da ke kuma to akwai gaya ubangiji a cikin wani lafaza din Allahumma ghfir li warhamni wahdini warzuqni akwai gaya ubangiji cewa wani zalunce ka to wallahi alam ba takaita na kamar da an ga kamar daga hannu nan ko ko ka fasa na alaikum ya assalam kuwa kamar yadda malam ya faɗa na kusan babu dangantaka na amma dai idan aka kalle hadisan mm da wannan da guda biyun da suka rasu yana nuna ya ba da dama ko ku ce
eh kofa ko kofa da Mm.
cewa yadda za ka yi addu'a idan an zalunce ka kuma kana yi wa kan kana iya yi wa kanka addu'a alkhairi
eh amma tarjamar babu babu du'a'ur rajuli ala man zalama an yadda ka yi wa ka yi addu'a Idan an zalunce ka na sannan kuma an yadda ka yi wa kanka addu'a da alkhairi
so mu je ka danganta ta da shi wancan hedin din akwai abin da yake danganta hadisin da hedin din wa alaikum assalam da wannan lafiya mun ce in kai an ribe ko
abu ne yanzu abu da shi ne kada ka zalunce ni har yanzu kan roƙo farcin mu an da shi ba tambayar da ni na'am ana wani irin da wata sai da ai Mm.
cewar ko da amfani da tsawo ko wata mutum da ne Mm.
kuma ba azor ana yi ba aiki roƙonsa da cewar yare ne karɓa masu da wannan ganin da jakon wannan kuma mutum zai yi azor Allah ya sani masu waɗannan abubuwan ya kare shi ya bayar rama wanda shi ne alaƙar
wato shi topic din hadisin shine ka yi addu'a akan wanda ya zalunce hadisi na farko da na biyu abin da kiliya wansurni ala man zalama ni na biyu ma wansurni ala abu kaga wannan kai tsaye akwai addu'a akan wanda ya zalunce ka ta uku kwata kwata babu addu'a akan wanda ya zalunce ka menene hikimar da ya sa imamul bukhari ya kawo shi malam babai na ga kamar ka daga sallallahu alaihi wasallam na mm eh eh na to ka gani kenan a wani gun ya karbi mai kare mata mutum da kaga eh wallahi alam kusan babu dangantaka da zahiri kamar yadda mai sharhin ya faɗa tsakanin hadisin da wannan amma wata kin hikimar da Imam Bukhari ya sa ya rawaito wannan din kada a zalunce ka ka zauna kana addu'a kai ma ka shiga zalunci bar addu'ar zalunci yi maganka ta alkhairi wannan kuma Allah na kallo zai saka maka ba ko da kai addu'a ba dan haka abin da yake maka alkhairi madadin ka bata lokaci kana ta addu'a Allah ka dauka mun fansa Allah ka dauka mun fansa wuce gurin ka wajen ka addu'a alkhairi ma yasa da aka aka tambaye manzon Allah wata addu'a zani wata ilmi tambayar na su ake kakarantu haka din ko wata ilmi tambayar ma ya ga masa an zalunta an yi kaza ko an yi kaza kai tsaye manzon Allah sai masa kauke ta Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni in ka damu da kanka Allah sai ya gyara ma abokan adawar ka ko in ka daidaita tsakaninka da Allah sai Allah ya daidaita tsakaninka da mutane wallahu ta'ala a'lam amma dai ba alaka bace ta kai tsaye حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن آه، ابن حيان قال حدثنا ابو مالك قال سمعت ابي ولم يذكر an sake wata wani hadisin ne ta wata hanyar amma a rubuci wannan ba a ce ba idan sallaita waccan idan ka so idan ka yi sallah ko wannan kuma kawai ka tashi addu'a ka faɗa wanda suka ce a sallah galibi sun kawo ta ana yin ta ne tsakanin zaman tahiya ko a zaman sujada ko in kai sujada ta farko kana dagowa sai ka ce Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni wasu riwaya sun zo ma da wasu kari ko Allahumma ghfirli warhamni wajibirni wahdini wa'afini warzuqni warfa'ni ko duk wata waɗannan alfasun an same su tsakanin tahiyar a sujada farko da ta biyu to a wannan riwayar ba a samu cewa idan kai sallah ba ko in ka za ka yi addu'a ka faɗe ta وتابعه عبد الواحد عبد الواحد يا مسا مدعاء تابعه معناه سر رويته حديث تحنيا دايا ويزيد ابن هارون حكى يزيد ابن هارون شيما يرويته كمر يد شيما مالك آه ابو مالك يرويته حديث والله تعالى اعلم babu man da abin ƙolin umri babu wanda ya addu'a da tsawon rayuwa yana da matsala ko bai da matsala ko ka wani addu'a Allah ya bashi tsawon rayuwa kamar da ake wa sarakuna ranka ya daɗe ko? wannan faɗin ranka ya daɗin akwai matsala ko ba matsala faɗin ranka ya daɗe a addu'a ce ko? me kake nufi da ranka ya daɗe Allah ya ma tsawon kwana ko? watakil kuma za ka tada yi wani su suna tsawon kwana ku yi tattalin su irin ka tafi ku basu na to faɗin ranka ya daɗe akwai matsala ko ba matsala in ba imani da matsala muna kaddara da imani ne insha Allah sannan kai kan ka iya wa kanka da kanka addu'a Allah ya ma tsawon rayuwa in mun karanta hadisin za mu gani hadisan babu wani aka yi wa Allah mai tsawon rayuwa ko kuma akwai wanda ya wa kansa da kansa addu'a Allah mai tsawon rayuwa yace haddathana Qutayba qala haddathana Layth an Yazid ibn Abi Habib an Abi al-Hasan mawla Umm Qais ibnat Mihsan ita wannan riwayar al-Hasan yake yin ta alhafin suka ce bara ne yaron gida ne na umu kai wata ce umu kai aka ce ibnata mihsan gidan mihsan ita umu kai gida ɗaya suke da ukashatu ibn mihsan ina ga ukasha sananne ne ko me yasa ya shahara shine yana da garantin aljanna tun a duniya ko wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wadansu labarin wadansu mutane da za su shiga aljanna ba tare da hisabi da hukuma ba yana tsare bayani sai ya ba inda ake shiga aljanna ke in kana kwanta za a rabar ba kai kamar ana da bugun mota ne a tasha mota ta zo ta tsaya kuma kake jan kafa a hankali kan ka duk wasu sun jefa wurin da sun dindira haka ake shiga aljanna dole sai kai da zafi zafi ake samu kana zo na za a kare riga ita kuma adadi gare ta wanda za su shige ta so ana gama bayani da kaza da kaza sai ya fara ya ce manzon Allah ya addu'a a sani cikin zai ce kana ciki a to tun da an bude kofa ne sake daga hannu manzon Allah ya mun addu'a sai ce a rena ta saboda yana yi to an kuma bude duk ar da araba da kujerar ta sun kawo yace a riga ka saboda haka yanzu an bata ta masu lalime ce kowa ya yi sai wa ilalika falaita na fasil mutanafisun mutane su yi ta kokari su yi ta dashewa har Allah madaukakin sarki ya rasu da wannan kujera ne to shi ko kashe din ne da dan uwansa kuma a dalilin sa aka yi wannan hadisi ko ta hanyar sa aka samu hadisi din an ummi qais daga ummi qais annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala laha manzo Allah ya ce da ita ma halat qala umruha me tace Allah ya tsawaita rayuwar yanzu tambaya yake akan me tace ko to me tace din hadisin ya kare aiki ma qalat qala umruha me take Allah ya tsawaita rayuwarta wala na'lamu imra'atan ummirat ma ummirat me ruwa sai ce ba mu taba sanin wata mata da ta yi tsawon rayuwa irin ta ta to me ta faɗa din bai fito fili ba ko to shi ummu kai danta ne ya rasu da ya rasu sai Allah ya sa mata matukar samun damuwa da kwallafuwar rai da wannan dan nata da ta turkwekwe ibini fajazatu alai dana ya mutu sai na samu matukar damuwa da sosuwar rai a kan rasuwar tashi tana cikin wannan damuwar sai mai wankan karo ya shi da mai wankan karo ya zo ya ɗauki yaro ya sa a ban ɗaki zai shimfa ya ɗauki ruwa ya tace tsaya la tarsil ibni bil ma'il baridi fa taqulu kada ku kuma ka wanki dana da ruwan sanyi ka kashe shi ba gano muku karka kuskura kawai kidana da ruwan sanyi ka kashe shi da ko me faru ya mutu ko kaga yanzu hani sai a wanka da ruwan sanyi tana faɗin wannan maganar shi ko kaja din sai ya tani kaga kenan ba akwai zafin nama a gurin sa ba a barin takwana yadda ya samu aljanna da wuri haka bai bari wannan maganar takwana ba sai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gidan ummu kai ya rasu an zo za a wanke ɗanta ta ce kar a kuskura a wanke ɗanta da ruwan sanyi in an wanke shi zai mutu sai maza Allah ya yi dariya ce ma ƙarar mai tace tun da dama an wanka zai mutu to da a ne yake da a mutan yake shi ne maza Allah ce ma ƙarar tsada umraha mai tace Allah ya tsawaita rayuwarta kamar cikin mamaki mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata wannan addu'a har Allah ya karɓa to shi yasa malamai suke ta in ana addu'a ko ana zance mutum ya daina jefa kal- mugayen kalmomi da mugayen addu'o'i da kansa Allah ya kashe ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi la qudiya ilayhim ajalahum da Allah yana gaggawar amsa munanan addu'o'i na mutane irin yadda ya amsa na alkhairi da duk kuma yanzu ba da wurin duniya yau da wannan ba gara ba a ce mutum baya nan to fa da Allah ya karba kuma abin zai bai ta za a yi kenan kaga da dole za a yi bakka ne kenan Allah karkare bai ta mana irin wannan mulki to kuma za a irin sa sai ayaya kaga wannan duk munanan addu'a ne mutum yake wa kansa da kansa bai sani ba to mutum ya iya ka kokari ya ta waɗannan munanan addu'ar dan bai san lokacin da za a amsa eh to wannan fadin na manzon Allah ma kana kana umruha har an kai mai ruwa da ce ba mu taɓa sanin wanda ya yi tsawon rayuwa ba irin na wannan mata ne ba ma sai dai hadisi shi abul hasan shi baran gidar na umu aikin din malaman hadisi suka ce ba su san shi ba so a dalilin ba su san shi ba suke cewa shi hadisin da ifi ne ta hanyar isnadi shi wata cikin matani akwai gaɓoɓin da suka inganta an samu shawahid da suka ba da shaida a kansu saboda imam labani da ya hukunta kan ka da ikul isnad isnadin sa yana da rauni matanin fa akwai guntun magana kenan a kan shi wallahu ta'ala a'lam حدثنا عاري قال حدثنا سعيد بن زيد عن سنان قال حدثنا انس قال انس ya bada labari yace kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yadkhulu alaina wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shiga gidanmu ahlal bait mu gidan su Anas ne ina ne gidan su Anas kenan baran annabi ko amma gidan su Anas ne ina ne gidan su Anas na na ummu sulaimi wata ce ummu sulaimi ne yawwa gidan ummu sulaimi kenan ko yana shiga gidan ummu sulaimi malamai suka ce idan gari mai zafi yana so ya huta gidan da yake da irin da manyan da gari suke wani lokacin su basar su tafi can wani guri da ba tsammani za su je ba su je su huta wani lokacin a yi musu abinci a can su ci su yi aike su yi waye sai su samu muni da hutu ba a san inda suke ba nan sun ajiye muku mota a kofar gida sun ajiye yaran su suna jira a nan sun ajiye kaza sai ku ɗauka suna nan ko suna nan ko suna nan su kuma suna can sun huta sun ci abinci sun yi uzurin su wanda ake so a gani an gani to shi wanda ana sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yana tafiya gidan ko musulmi sai ya huta wata rana sai nufi da wani Allah zo irin wannan mutum sai ta kawo mai fulu amma rigar fulan fata ce da ya kwanta ya yi bacci sai gumi ya sarko ta jikinsa saboda haɗuwar fata na ya ko ko a kujera ce ta mota in ka same ta babu ya ce lokacin za ka tana ɗaukar zafi sai gumi ya sarko daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda fata ce kuma zai taru a cikin fulan inda gurgun kansa yake da ya miƙe ya tafi ita kuma ya zo ta tattare wannan gurbin na gumi na wanda Allah sai ta zuba a cikin wakiya wata ƙilda ma daliya sai ta yi ne don gumin ya zo ba sai ta ce duk duniya ba turaren da ya yi shi da aka yi aka je aka siyo mata turare mai tsada daga ƙasashe sai ta buɗe wannan wakiyar ta surru sai ta ɗan sa sai dubu ɗaya ya faɗo ciki shi ke na a jijjiga shi wannan gumin shi ne zai mai da turaren ya ƙara kai haka sai ta tattalin da haka sai ta adana ina ma an samu rutu ya Allah ya samu gaji eh wannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka taba a cikin sa alkhairi ya akwai albarka babu wani abu a cikin manzo Allah da babu albarka a cikin shi ko menene in dai ka samu to akwai albarka yasa ina ji Abdullahi ibn Zubayr shi kuma ta rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gari ko fitsari a kaho aka mashi aka fidda jini daga jikin shi sai aka tattara domin Allah ba ya so a zuba a gani da ya gama ya tattara ya rufe sai ya cewa Abdullahi ibn Zubair dauki wannan ka kai ka ajiye inda ba wanda zai gani kafin ya kuma da ya bar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya baya juya ya juya kawai ya buɗe kai jinin da aka yi musu kaho kawai sai ya zazzage shi gaba ɗaya a cikin ya sa ruwa ya jijjiga a ɗore wani zai ce kamar yanko ba irin jinin ka bane ba kuma irin ka ba shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban ne amma yanzu kai jinin kowa in ka sha guba ka sa da jinin ka sa a cikin na manzon Allah daban yake kuma duk malamin da ya sa a yajinin sa bayan ya zubar ya zalunce ya cuce ka guba ya sha yadda shi da wannan abu da ɗan zubar sai ya zazzage jinin gabata ya sa ruwa ya ɗaure yana jiyowa manzon Allah sai ya ga alamar wani abu ya faru sai ce ina ka zuba ya ce na zuba a inda ba wanda zai taɓa gani har abada tun da yana cikin zabo ya ce na zuba a inda ba wanda zai gani har abada sai ce mashi alamar kwamfaɗewa ka ya ce kwarai da gaske sai ce masa wailun laka minan nasi wa wailun lin nasi za ka ɗanɗana mutane mutane za su ɗanɗana wannan jinin da ka sha sai ya yi tasiri a jikinka kai ba za ka gani ba kaɗan ka kyale kai kwa dashin ba za ka kyale ba akan kaɗan mutane ba za su kyale ka mutane za su ɗanɗana kudarsu kuma kai ma za ka ɗanɗana kudarka to shi yasa duk wanda yake da halin faɗar gaskiya baya so a yi cuta to wailul lahu minan nasi wa wailul lin nasi minhu Allah madaukakin sarki rawa mana asiri da haka to da tattare ne wannan abin ta zuba min abin da ya kwashe mu ta mai da shi tare muhallin shafi yana shiga gidan su Anas ibn Malik fa dakhala yawman wata rana sai ya shiga fa da'a lana da zai fita sai musu addu'a wani lokacin a kama abinci ya ci wani lokacin aje mai tabarma ya yi sallah yi musu addu'a Allah ya cikin ku Allah ya gafarta muku Allah ya shirya muku yara yana da kyau idan mutane masu mutunci da martaba da addini sun kai ziyara gida an ci abinci an ta kafa su ara ma kai maka ayi mana addu'a a wayar addu'a ba a san lokacin da Allah zai karɓi wannan addu'a ba wata kali yara an dubu dubu su zo a dafa kansu to Allah ya taimake su Allah ya sa ku zama mutanen arziki Allah ya sa ku haddace Qur'ani yana da kyau wallahi tun suna kanana ake kokari ana wayar suna tasiri sosai da gaske to wata rana da Allah ce ga faqalat ummu sulaym sai ummu sulaym ta fada ita ce uwar Anas ibn Malik tace huwaydumuk ala tad'u lahu ga dan farin gidan ka dan aikin ka ce ce ce kullun yana zuwa yana dawowa manzo Allah amai addu'a ma kaga ta san manzo Allah yana mashi amma yanzu ayi mata wanda za ta ji sanyi a ranta ta ji a kunnan ta irin addu'a da manzo Allah zai yi kada sai manzo Allah ya ce Allahumma fil malahu Allah ka yawaita dukiyar shi wa waladahu Allah ka yawaita ƴaƴan shi wa abil hayatahu ka tsawaita rayuwar shi ita ce mu'allin shahid ko Allah ka sa rayuwar ta yi tsawo wa ghafir lahu kuma ka mai gafara a duniya ka bashi ƴaƴa ka bashi kuɗi ka bashi ƴaƴa rayuwa ta yi tsawo in ya mutu Allah ka gafarta mishi ay a wata riwayar Allahumma ighfir malahu wa waladahu wa umrahu wa atil umrahu wa ighfir dhanbahu ka tsawaita rayuwar shi ka kankare zunubai shi sai sai fada ali da sarasin manzo Allah ya mun addu'a akan abu uku dukiya da yaya da arziki ne ko su ya dunkule a matsayin abu daya wa atil hayatahu ka tsawaita rayuwar shi wa ghafir lahu in ya mutu ka gafarta mashi yace addu'a uku manzon Allah ya yi fa dafantu mi'atan wa salasa yace yanzu dai wannan zancen da nake muku ƴaƴa na da tsantso wanda na binne ɗari da uku ai ba akwai su da yawa ko eh ana nan ana nan wannan ya mutu jama'a an yi mutu a gidan malik a gidan malik a gidan anas aje a yi sallah aje abin da Allah ya fi ɗansa Allah ya gafarta mu bayan shekara bayan wata shida aje a dawo aje a dawo kan ya mutu ko daidai lokacin da ke ba da labari ta na tsatsansa ɗari da uku ya binne wanda suke rayuwa kai rayayyu kuma dole a daidai lokacin kaga da ke na wannan tabbas ta karu yanzu inda mai tsatsatar ɗari mu mashi duk da musan ba ta karu ba ko? fadafan su mi'atan wa salasa ita na bulmi ɗari da uku wa inda samarati la tut'imu fi sanati marratayn yace ƴaƴan itatuwa na sau biyu suke ƴaƴa a shekara shi da arziki lokacin da yake ba da labari sai yake wallahi ba ni da zinare ban da azurfa ban da wannan zoban da ke hannuna shi in silalla za a kirga to babu silalla a gidan shi amma kuma duk abin da zai bukata a rayuwa ya fi karfin shi shi ma nan ne na arziki ko to wasu sukan ɗauka sai an kirga tsibin kuɗi an baka shi ne arziki ba shi ne arziki wani tsibin kuɗin aka bashi amma jama'a fa'awa ya tara ne ya ɗaure bai da arziki tsarewa ne wani kuma da yawa aka bashi kuma zai mora da yawa wani kaɗan aka bashi kuma zai masa amfani yawa shi sa yadda Allah yake arzuta mutane ta hanyar ce daban kaga shi arzikin malik ba kuɗi za ka kirga ba kamar irin na abdurrahman ibn awam amma shi duk abin da ya dasa a gona ko a lambu in yana ya'ya tsatsahi na tasori zai da haka za mu shuka goba su fara fure rana ɗaya su yi ‘ya'ya lokaci ɗaya naka sai su linka naka yawa su fi naka girma in aka cire naka za ka zauna take cira Allah biyo da shekara ita kuma naka ta sake sabon kunshi ta sake sabon ‘ya'ya in tufa ce haka in ayaba ce haka ko mene ne sau biyu zai abu nasa a shekara da abin da ya ƙaiwa sa ɗari sau biyu zai aiki yanzu da ke ba sa ɗaki yanzu a shekara ba to in akwai a gonan ana tuni malik sau biyu za a yi iri in za a hata kan ɗato sau biyu za a shi in za a ci gurji sau biyu za a ci in za a sha kankana sau biyu za a sha in za a sha lemu sau biyu za a sha in mangwaro duk wani ɗan na itace sau biyu ke ɗaya a gonar shi an gama samun arziki ba yanzu kai ka sai ka yi noma ka kare ka girbe har sai a ce ka samu bahu arba'in ba za a rufe na shekarar to shi yana girbe a kuma wani sake tsurowa daga gurin a sake girbansa ai da an tiri ba ta daga gaske sai ta to shi bai da arziki na kuɗi amma arziki na ɗan itatuwa kowace gona shekara sau biyu na ɗan da yake fitowa daga cikin da an samu arziki ya sa malamai suka ce ba tsagwaron kuɗi ba ne arziki wani sai ka tada albashinsa naira dubu sittin ne wannan dubu talatin amma ya ka tada arzikin iri ɗaya ne ka san mene ne sirrin albarka ko me na albarkar take idan aka ba su albahin dubu sittin aka dawo gida ba tefane za a yi ba wannan idan shinkafa rabin kwano za ta ije su rabin kwano za ta wannan rabin kwano za ta isan allah da ta ɗora maka kwano guda ku yi ta jaraba da masifa ka yi yaji ta yi yaji ta yi kaza ta je gida in allah da wannan kwanaki za ta dafa kullum kana da asarar rabin kwano to kaga kana da arziki da yawa a jihunka amma hanyar da ake zuki arzikin buɗe bangon ka kai aka yi zaba zai da yawa wannan shi wannan shi ne dubu talatin kaga kenan kai idan za ka sai rabin a idan sai rabin bahu kai sai ka sai bahu guda yanzu a wannan zamani tazarar noye maka a nan gurin kana da tazarar naira dubu sha ɗaya da ɗari biyu ne ko ko da ɗari ɗaya da hamsin kaga wannan sha ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ɗin babu inda ta mutu tsakanin ƙarya da gaskiya da kansu to haka za a yi a mai haka za a yi a mai haka za a yi a fulawa haka za a yi a itace in ta dinga balbala wuta kana ji kana gani baya da za a yi kana zariya tana maidawa babu yadda za a yi amma wata tayar da shi da yanzu idan ta ƙare to ta zare bakin wuta ta ƙone ta gyara ta adana garwahin madadin a bar iyayen mu da mun sai da sun dauko tukunya sun dora ya dan yi dimi an rage dai a tsara a abincin rana to kaga kenan tattalawar hima arziki so ba dole bane yawan kuɗi shine yawan arziki yawan yadda Allah ya hore maka sarrafa wani kuma in aka bashi arziki sai Allah ya cire albarkar abin da aka bashi idan ya sai mota sai Allah ya rabe duk baka da kangare sai a fi abun da su daga wannan garejin ya koma wannan daga wannan ya koma wannan yau gyaran kafa yau gyaran inji yau gyaran kafuraitu yau gyaran kaza dubu daya dubu biyu ɗari biyar ɗari bakwai ba taɓa zama lafiya kalau ba abokinsa da suka sayo mota ɗin da yake wala yaban da juye ba abin da yake wani arziki ne ko ba arziki ba ne ba arziki idan sallah ta yi wannan duk abin da ya sayo ya ba matarsa za ta ce allah ya sa albarka an wuce gurin hankalin ba bai kwanta wannan kuma in ta ga dama sai ta ce a'a ta wannan a wallahi matsayin ta wuce wannan sai dai ka cirance ko ka yi bahi ko ka yi sata ko ka ci amana ofis ka siyo mata sama da wannan sakan problem idan albahinka kana kaiwa gaba da gaba da kaje ka ciyo nan aka ɗora ruwa na 1% to ka samu ƙarin matsala a cikin albahinka ka ganin ma zuke arzikinka a kai da shi arziki ya danganta da fuska da Allah ba duk fuska da ya baka sun gode wa Allah da haka in ka ga kana da albahin dubu talatin kana tantanawa ka je wata wata kin wallahi ta fi ɗari biyu kwanciyar hankali saboda ne akwai arzikin da ya ma ta yadda za a tanada ma kuɗin wannan ɗin ya ishe ka ka zauna lafiya wani kuma tawakkali Allah ya bashi babu din amma zai ci iya abin da ya samu ya rigo ya ya fito ba abin da ya san me ya faru wannan kuma zai ci komai ya fito ya yi dace kaga shi ma arzikin an bambanta ta hanyar da aka samu to shi arziki ya danganta da hanyar da Allah ya maka duk wanda ya ma kai kokari ka gano ne kuma ubangiji kai godiya a kan shi yace to ai ai ka so suna ai ai sau biyu wa qalat hayati yace yanzu dai shekara ta tayi tsawo hatta tahayaitu minan nar yace wallahi ina fito har kun yaro mutane duk garin ba ta an shi sa'an ya yansa ma babu da shi kaɗai a cikin jikokinsa yace ina fito kunya nake ga hidam da lafiyarsa da arzikinsa in ya fito duk gari ya yara zuwa zai kalafe wannan fito wannan fito yo ai babarsa ma kaga kenan ba magana baban sa bane rayuwa ta yi tsawo kuma Allah ya sa albarka a cikin da yace to shi yanzu har kun yake ya kamata a ce ana dauki rayuwar sa shi da kansa yake ji a cikin da kamata Allah ya dauki sarki ya dauki rayuwar shi to kaga rayuwa ta yi tsawo duk wanda Allah ya mai tsawon rayuwa kuma aka taimake shi an tsare jin sa an tsare ganin sa uwa uba an tsare masa imani da addini wanda ya tsare da rayuwa Allah ya sa mu gama lafiya Allah in ka raya mu ka raya mu da imani Allah in za mu tafi rayuwar mu tafi rayuwar mu da imani wa qalat hayati hatta tahayatu min an-nas sai wa azul nasra yace ina fatan kuma Allah zai gafarta min idan na rasu dan akwai addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da yaqini muna fata da izinin Allah Allah ya gafarta wa Anas bin Malik ko da masu ki suna ki wanda ba sa so suna ki Allah insha Allah ya gafarta mana duk wani ana da zan ka gafarta mishi mu ma da zan mu gafarta mana abin da muka faɗa ne ka amfani mu da shi wanda yake kuskure ka nuna mu da mu jara mai aiki da abin da ya dace salam malam da ne hukuncin matan da suke zuwa wurin karatunta ba sa tambayar mijinsu ikon Allah duk inda mace za ta ji duk inda mace za ta ji wajen karatu ne ko ba wajen karatu ba ne masallaci ne ko ba masallaci ba ne wajibi ta tambayi wajen shi kuma mijin ya duba in ya dace ya barta ya barta in ya hana dan dalili kar ta tsallaka lokaci wannan wajibi zuwa masallaci haƙƙin mace ne da niyyar yin sallar isha da sallar asuba hakkin ta ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in suka tambaya karfa an saboda me ya rasa da dama da in an tambaya zai hana to amma duk da an ce in an tambaya karfa hana amma ba ba ta damar ta fito ba in ta zo sai Allah mai gida nan je masallaci yau mai sallar isha wajibi ne ya bata amma ba ta ita ta fito ba a sai da izinin shi to kaga kenan in ta fito ba ta tambaya ba tana da kuskure shi kuma in ta tambaya bai bari ba yana da kuskure to kaga kuma karatu ba bada wannan damar ba ko sai ta tambaya karatu kar a hana su wannan karatu duk yana da damar da zai ce aje ko kar aje in ya gamsu da tsarin yadda kike fitowa da yadda kike tsare mutunci kuma karatun kike zuwa ko ba karatun ba kina ratsewa ko ba kina ratsewa in kin zo karatun kike ko ba karatun kike ba an bar labari wasu in sun zo karatun ma suna buɗe waya suna zance kamar da a masallaci za ga an kira su suna ɗaga waya ya kamata ɗan uwa su kyauta ta fi daina mazarafin da muke bada maganganu ma na Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai shigo in yana da uzuri da waya sai zauna a gefe ya gama uzuri da waya sai in ya shigo masallaci ya ajiye wayar shi saboda mutunta maganganun wanda muke karantawa din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba ta duk da ba a ganin su ba wanda zai musu umarni su yi tsoron Allah su tsare banda wasanni banda dogon dogon waya banda hira banda karanta message in an shigo a saurara abin da za a karanta wanda mijinta ya batar da zo wanda mijinta bai zo ba katar ba ma bukatar ta zo kuma musulunci ma baya bukatar ta zo in tana da bukatar lalle tana so ta zo su zauna da miji su fahimci juna ta gamsar da shi ko ya gamsar da ita ko a nemi hanyar da karatun zai yi kuma Allah ya taimaka hanyar da karatun suke zuwa suna da yawa eh ana ɗorawa a instagram ko ana ɗorawa wa take da suna telegram ana ɗorawa a whatsapp ana ɗora hillahi a kan facebook yanzu haka da muke magana wanda suke wani gurin suna kallo ko ki ce masa to sai mun memory mai sati tu idan an yi ka rika zuwa ana turuma kana zuwa kana samu Allah maka ta sarki ya sa maka albarka bai buƙatar a tsallaka dokar miji ko dokar ubangiji don su zama abu karatu a ji tsoron Allah awa mala zai biyayya kuma suna yawan faɗa a tsakanin su Allah mai da malami na lafiya ok matar da take yawan faɗa da mijinta wanda su suka samu matsalar su yi kokari su gyara faɗan miji da mata sai Allah assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam imani da lafiya bayan haka dan Allah malam na sami matsala da zubar jini ne har tsawon kwana goma sha biyu kuma dama last month ban yi al'ada ba kuma ban yi tunanin ciki ba sai bayan kwana goma sha biyu na yi fari wanda abin bai kai matsayin halitta ɗan adam ba yana tsakanin jini da tsoka kuma har yanzu tsawon kwana tara bai tsaya ba shin ya zan yi da sallah ta shin zan rama sallar bayan ba zan rama sallar baya ta kafin in yi barin kuma yanzu ya zan yi salloli na nan yanzu na gode Allah ya saka da alkhairi abin da na faɗa dangane da jini shine mace ta yi kokari ta san tsarin jininta duk jinin da ya zubo ta kalle shi a kan tsarin da yake ko ba a kan tsarin da yake yana gocewa ba shi bane ba mataki na farko kenan mataki na biyu shine duk cikin da ya bare kafin wata hudu ba ciki bane da haka duk jinin da ya zuba kafin sa ba jini bane duk jinin da zai zuba bayan sa ba jini bane dan haka bai hana sallah bai hana azumi bai hana aure tsakaninta da mijinta ba fahimta ba ko na ji an yi shiru mace idan ciki ya shige ta har sai ya yi wata hudu ne ake gargaɗi a ciki yanzu kaga duk da wannan magana ta ka duk ta tana tsakanin jini da tsoka ta iya tantancewa don haka abin da ya zuba kawai normal jini ne ya zuba ko tsoka ce ta yanke shi kenan kawai sallafa yana yawan zubewa kawai ki alwala ki ci gaba da sallar ki babu abin da za a yi illa iyakaren da ya kare zuba jinin sahaba ne ki yi wanka ko in za ki iya kike haɗe sallar a zahar da la'afar ke musu wanka magariba da isha ke musu wanka asubahi ke musu wanka hukuncin da dare sahaba amma wannan jinin bai hana komai ba jinin al'ada ba ne ba jinin biki ba amma da ya cika wata hudu yana kwarowa to kina da hukuncin mai jinin haihuwa wallahu ta'ala assalamu alaikum Allah ya kara mala lafiya da imani amin mala ina so a yi jan hankali akan wani abu da yake faruwa a wannan jihar tamu mai albarka wato an bujiro da baiwa ma'aikata loan wanda wannan loan akwai kudin ruwa kashi tara cikin dari wato 9% don Allah malam ku yi kokari ku sauke wannan nauyin a kanku a matsayin ku na malaman a ƙarshe ina mai ba da shawara a yi maganar akan mumbarin juma'a Allah ya samu dace wassalam da kaga ita wannan magana da ya kamata tun da ta shafi mumbari ba ne karanta da ke nake sanin da yake cikin ta ko da sai a tattauna ko don in ba ma kan ya don in yake ba kuma na ka min tambaya akan don ba fiye amsa ta ba ana da buƙatar in ga tsarin da aka karɓa wani tsari za a wajen karɓar kuɗin menene dalilin da ya sa aka ɗora percentage ɗin ya za a yi kuɗin ya dawo wani lokacin ita ba a ba da basuwa kan tsaye a ce kaza ne kaza ne yanzu wata ƙin ka kira shi da lon wata ƙin ka kira shi da lon ba watakil lantin ne watakil ba lantin ba ne to ana da buƙatar a tantance duka abin da ya shafi lantin da za a bada sai a ga ya dace ko bai dace ba umuman dai duk wanda matsalar shi ba ta dole ba ce ba ta zame mai tilas ba ya ji tsoron Allah ya dora wa ƙwarin dora wa masa wani da bai dace ba shi wannan bashin akwai bala'i da da faɗi a kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan mutum ya mutu bai masa sallah har sai idan bai ba wa shi Allah da haka in bai zama dole ba mutane su zai dora wa kansu ba da an ce bashi 1% ne ko 2% ne ko 3% ne zaka mutane suna hoshi ba su da matsala ba su da bukata sai lokacin da zaka rubuta ne sannan matsalar za ta zo su ya kamata mutane su rika kansu ya kansu ke rayuwa daidai gwargwadon yadda Allah ya ajiye su idan akwai matsala wacce tabbas kana da bukata ta karba ya cancanta ta karba don haka zauna lokacin sai a baka fatawar ya kamata ta karba daidai da matsalolin da ka ji tsoron Allah abin da ba na mantawa kuma yake kun sha'awa shi ne wata fatawa da sai imamu da tsara bawi suka fidda wanda suke zama a kasashen turawa musulmi ke nan ba ka tafallar to amma tsarin zaman gurin ba kai saka gina gida a kuɗin ka ba da take samu yana da matuƙar wahala to sai suka fuskanci wani abu ne ke faruwa idan an tashi su bature sai ya je kamfani ko banki sai ya karɓi loan ba gida take so ba sai ya karɓo loan ya sai fili ya gina gida ya sa maka abin da zai sa maka shi idan banki zai karɓi naira dubu sittin a gurinsa a wata kai kuma sai karɓi dubu saba'in a gurinsa da haka idan wata yi sai ka bani dubu saba'in sai kai wa banki sittin sai sa goma a ajihu idan aka yi shekara ashirin kai ɗin da baka cillon kai ka biya gidan kuma gidan yanzu ya zama nasu so musulmin gurin sai suka ankara ga abin da yake faruwa sai suka turo da tambaya aka hada wa manya-manyan malamai sai suka zo suka dana suka ce to su iya wannan gurin hukuncin su daban ne su karɓulon su gina wa kansu da kansu gida ina ga kuma akwai hankali akwai tunani a ciki ko tun da dai dole ta hanyar ko dai da rashin da ko inda rashin da kai ka biya gidan kuma gidan ba na ka bane sai aka ce to su iya su ya su wannan shine hukuncin su akan matsala da haka kenan idan matsalar loan ta taso wata ilwa da a iya ce masa haramun ne ya karba kai a ce maka to sai ka fi ganka da kanka hukunci ko shi ce ba a ce masa ba kai tsaye haramun ne ba kuma a ce masa ba kai tsaye halal ne da haka da ishu na loan duk inda yake ko da 0% interest ne in mutum bai da bukata kar ya tsora wa kanshi duk lokacin da kuɗi ya zo a jihunka akwai matsala tana daidai wannan kuɗi yanzu nan ana karatun wani ya kara ma dubu ɗari ba za kafin a yi sallah ya da kyar in kada neman baka yi rakanuwa ba saboda ta fara mutuwa tana a ka to da an za ka fara tambaya ni sa'i da yake kowane ne ya yi kwace ba eh ko ina za a je ko me za a yi ko wani irin miya ya kamata a yi wani naman miya dole sai ka samu ko da kuɗi da matsala ke zuwa da haka mutane su ji tsoron Allah su yi abin da yake ya zama wajibi na darura ya zama lafiya kalau subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin Hmm?